da da abin da aka sabkar da shi zuwa gare mu na alkur'ani wama unzila min qabl kuma mun ba da gaskiya da abin da aka sabkar da shi gabanin alkur'ani wa annaktarukum kuma lalle yawancin ku mafi yawan ku ba dukkan ku ba amma dai mutanen banza a cikin ku sun fi yawa fasikuna fasikai ne ai qul ya ayyuhar rasul kace ya kai ma'aiki ya kai manzo mai girma mai daraja wanda yafi kowa girma ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi ya ku yahudu da nasara mulziman lahum kana mai lazumta masu halin kasancewa ka kana matsa masu kana tilasta masu hujja cewa anna dinal islam lalle addinin musulunci huwa dinul haqq shine addinin gaskiya musulunci shine gaskiya don abinda ba shi ba ƙarya ne inna dina inda Allah al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa bil akhirati min al-khasirin wanda wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karbi wannan addinin gare shi ba to ka gaya musu cewa musulunci shine addinin gaskiya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya shine addinin musulunci kuna ganewa ku wannan abun bayani kun kurkama kun ne ke ku bayan ruwa wannan wata taku zahi take ba da ba ruwa ciki a gara kashe shi labar shi ta ƙara haka nan kawai wa inna qadahum fihi kuma ka gaya musu cewa lalle sukar da suke cikin addinin musulunci qadhun suka ce bi amrin yanbaghi al-madhu alayhi ga al'amari wanda kamata yayi ayi yabo gare shi ba bata shi a kushe shi ba ba ci mutuncin shi ma'ana addinin musulunci kamata yayi kowa ya gode ma Allah akan shi kowa ya ba addinin musulunci ba su kashe kamata ba domin baya da masuka baya da makusa ba inda zaka bata addinin musulunci ko ina sai dai ka ce masha Allah ko idan sai dai kai godiya ga Allah subhanahu wataala saboda mi saboda Allah ya yi shi addini ne mai tsari hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun ai kace masu hal lana indakum min al'aib shin a wurin ku muna da wani lahani muna da wani aibi muna da wani abin da za ku bata mu da shi illa imanuna billahi sai dai imanin mutum منهم إلا أن يؤمنوا إلا العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير فرaka ba ku jin haushin mu da komai sai saboda mun yarda da Allah mun ba da gaskiya da Allah wa bi kutubihi sabiqa kuma mun ba da gaskiya da littattafan Allah ta'ala waɗanda suka gabaci alqur'ani at-taura da injila da zabura da sufi ibrahim wa musa wallahiqa da kuma waɗanda suka zo bayansu su ne alkur'ani mai girma domin yarda da su mu musulmi gaba ɗaya mun yarda da duk littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa duka mun yarda cewa waɗannan littattafai gaskiya ne Allah ya saukar da su gaba ga manzanni da annabawa waɗanda suka gabaci zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma namu wanda Allah ya saukar da shi ga annabin mu shi ma mun ba da gaskiya gare shi ɗari bisa ɗari wa bi anbiya'ihi almutaqaddimin kuma mun ba da gaskiya da annabawan Allah subhanahu wataala waɗanda suke sun gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin an yi annabawa da dama gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gaya mana 24 a cikin alqur'ani wal mutaakhirin da kuma waɗanda suka biyo baya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kuna jin haushin mu in muna da wani abu da za ku kushe mu da shi in muna da wani lahani ko aiki da za ku cewa mu ba mutanen kwarai bane to wannan ne kuma wannan ai ba aibi bane duk wanda ya samu wannan sai dai a mai mi sai dai a yi yabo gare shi sai dai a taya shi murna ko ba haka ba wa bayan na na jinsimu kuma cewa lalle mu muna yanke hukunci anna man lam yu'min cewa duk wanda bai bada gaskiya ba ka hadal imani kamar irin wannan imanin fa innahu kafir wannan mutunan kafiri ne fasiqun wannan mutunan fasiki ne duk wanda bai yarda da Allah shine abun bauta ba to ba mutunan kirki bane kafiri ne fasiki ne zalimi ne mushriki ne adli ne ba ma guje duk wanda bai yarda da alqurani ba duk wanda bai yarda da ɗaya daga cikin wanda Allah ya saukar ko ɗaya daga cikin ƙa'ar ne gahuri ne wannan بهذا الذي da wannan abu wanda huwa aujabul wajibati shine mafi wato wajibcin abubuwan da suke wajibobi أوجب الواجبات شين مي الإيمان بالله شين توحيدي صلى واجبي زكاة واجبي أيكن حج واجبي أزبي واجبي شوتة تام أواي واجبي to duk wanda ya bi su shine imani da Allah domin su duk waɗannan in ba ka da imani da Allah ko ka yi su gaban zani ba za ka samu komai wurin Allah ala jami'il mukallafina kan dukkan waɗanda suke mukallafai ne dukkan waɗanda suke bayi sun kai a rubuta masu lada ko zunubi to abin da ya zama wajibi gare su shine bi imani da Allah subhanahu wataala awwal wajibin ala al-abid ma'rifatu ar-rahmani bitawhid farkon abin da yake wajibi akan bayi shine sanin Allah subhanahu wataala da bi da tauhidi awwal ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imani farkon abin da yake zama wajibi akan mukallafi bawa wanda ake rubuta mishi lada ko zunubi shine mi ya gyara imanin shi ya inganta imanin shi imanin kai zaman to ingantacce ne babu wani abu da yake rikida da shi ko yake cakuduwa ya garwaye da shi ya rage mai karfi ko kuma ya lalata shi gaba daya ma'ana baka yarda da kowa da ka bauta mai ba in ba Allah ba za ka dauki haƙi ko yaya yake ba ka ba wani Allah sai dai ka ba Allah shi wannan shine gyaran imani ga ka san Allah subhanahu wataala kuma ka yi aiki da sanin da kai ma Allah subhanahu wataala ba ka san Allah haka nan ba kawai sannan kuma aikin ka ya sha bamban da sanin Allah da kai ka shiga cikin mutanen da Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri mutane ba san girman Allah ba yadda ya kamata san girman Allah domin suna wasu abubuwa waɗanda suke nuna ba su san girman Allah ba da sun san girman Allah da ba su aikata waɗannan abubuwan ba da sauraka abin da ya zama wajibi akan kowa shine ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala shine ta Allah subhanahu wataala da dukkan abin da yake haƙƙi ne nashi bai da abokin tarayya a ciki wa ma hada tare da haka ba sarkun fasikuna mai mafiyan ku faskai ne walil kitab ai kharijuna an ta'atillah masu tawaye ne daga bin Allah dama me yake ce ma fasikan suna ƙarhin hali akan saban Allah subhanahu wataala kaga mutum ya dage ya dage tuntun ƙarhin shi yana saban Allah ba tsoro bai jin tsoron kowa da ƙarhin hali yake abin wannan ba bawan Allah bane bawan shaidan ne yayin da zai zanki wasu abubuwa waɗanda Allah ya hana kuma gadangadan yake yin su ka yadda yake yin su ma ba ibada haka ya mai da hankalin shi gare su kawai tunda an zuba ruwa a juyo shi
dan karkato shi haka
fa aula lakum ayyuhal fasiqun ya ku fasikai abin da yafi dacewa gare ku as-sukutu shine ku shiru walau kana aibukum da dai aibin ku ya kasance wa antum salimuna min al-fisq alali kuma ku kun kubuta daga fasikanci wa hayata zalika kuma wannan bai yiwa yayi nisa ba kunna shi ba ko a ka karkatar da shi kwarai an kuna bar shi nan wurin yana kawo ba kunna shi ba ina ka ko ko yana yi da aka yi ba kawo mun ne ko danya aka juya shi kawai iska yake ba da lakana sharru khaffa to da sharri ya zamanto shine mafi sauki min qadhikum fina daga sukar da za ku yi a cikin mu ma fiskikum tare da fasikancin kaji kura ce ke ce makari mai mutanen da kuke kashe annabawa kuna zagin annabawa kuna siffanta su da mugayen siffofi shine za ku zo kuna aibanta musulmi ha ku ba mutanen kwarai ba ya za ku zo kuna aibanta mutanen kirki wanda babu wani abu na rishin hankali ko rishin ladabi da biyayya da musulmi suke aikatawa cikin addini ko kuma addinin su ya koyar da shi duk babu wannan ko kuma a wurin ku da akwai waɗannan abubuwan to saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yana nuna masu ku da kuke ba mutanen kwarai ba ina ku ina zargin mutanen kwarai muna ganewa ku walamma kana qadhuhum fil mu'minin yayin da sukar da suke ma masu imani ya zamanto yaqtabi yana hukunta annahum ya'taqiduna cewa lalle su suna yarda annahum ala sharrin cewa lalle su suna akan sharri suna akan mugun abu suna akan abin da baya da kyau yayin da abin ya zamanto haka qala ta'ala sai Allah ta'ala yace qul kace lahum gare su mukhbiran kana mai bada labari an shana'ati ma kanu ali daga munin abin da suke akan shi cewa abin da suke akan shi mummuna ne ya fi komi muni ma mutunan da bai bada gaskiya da manzo Allah ba bai bada gaskiya da alqur'ani ba akwai mugun mutum irin shi hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika shin in ba ku labari game da mafi sharri daga wancan abin da kuke yi allazi naqimtum fihi wanda kuke kyama da kiyayya a cikin shi alaina akan mu ma tanazzuli ma'akum tare da yarda da abin da kuke faɗi cewa na mu mun ji mu ma kan sharrin muke to bari mu ga ya muku abin da yafi sharri daga sharrin da mu muke akan shi man la'anahu Allah shine wanda Allah subhanahu wataala ya tsine mashi albarka Allah ya kore shi daga rahamar shi to wannan shine mafi sharri daga wanda ya bada gaskiya ga Allah subhanahu wataala to wanda ya bada gaskiya ga Allah babu sharri a cikin shi sai alheri ai abadahu Allah ya kore shi Allah ya risantar da shi an rahmati daga rahamar shi shi yake ce mala'anta ba zagi bane da aka ce la'anaka Allah ko la'anatullahi ala fulan ana nihin addu'a ce Allah ya ƙara nisantar da shi daga ramar shi bahaushe ne ke cewa tsinuwa amma da larabci al'ibadu ko alfardu an rahmatullah shi yake ce ma alla'ana wa gazi ba alaihi kuma Allah ya fushi a kan shi wanda Allah ya tsine mai albarka kuma Allah ya fushi da shi to shi ne mafi sharri domin da akwai alheri tare da shi da Allah ba zai tsine mashi ba da Allah ba zai fushi a kan shi ba wa qabahu Allah ya mishi uquba da horo fi dunya wa da azaba wal akhirah ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allah ya ce lalle kun san waɗanda suka wuce iyaka a ranar asabar cikin ku sai muka ce masu ku zamanto buruwai kaskantattu mutane ne Allah ta'ala ya ce masu kakku yarda ko ya kamun kifi ranar asabar kuma sai Allah ya jarrabe su kihin ba ya zuwa sai mi maimakon mutum ya hakuri dole sai an ci kihin ta ta yi wani abu muna domin shi Allah ta'ala duk lokacin da ya baka doka in ka bita to wannan abin da ka bari wanda Allah ya ce bari shi in ka bari shi sai Allah ya kawo mu wanda ya shi alheri amma ba nan take ba yawa sai an jarrabe ka sai an ga gashanka sai an ga danganarka sai an ga dauriyarka to shikenan sai Allah subhanahu wataala ya kawo maka wanda yafi wannan man taraka sha'a lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah to sai Allah ta'ala ya hurhura mashi abin da yafi alheri daga abin da ya bari to Allah ta'ala ya jarrabe su maimakin su yi haƙuri shi kenan su ba kifi baya sai kaga Allah ta'ala ya maido masu kihin kowace rana saboda sun yi biyayya ga Allah su kuma sai suka yi dabara suka ce kai kihin nan kwan ba saboda baya zawa saboda haka haka fakaken mu wato fatsacen mu mu hahaka su ko bayan mu duma haka su ranar juma'a sai mu bar sai ranar ladi mu hidda kaga ranar asabar sai ya shiga ba ya hita ya tare an ba rasa yadda za a sai da dabara za a jawo shi daga cikin komai shi da kamun kiyi ranar lahadi sai a zo a jaye shi kaga ba a yi kamun ranar asabar ba to sai Allah ta'ala ya ce tunda haka nan ne Allah ya hana ku kun ki bari to ku koma boro ya babu alheri ku zanna mutane kuma ku zama dabbobi kawai marasa hankali domin Allah ya ba ku hankali ne saboda ya amfane ku wurin biyayya ga doka Allah to ba ku amfani da hankalinku ba kun biye masan zuciyarku wa Allah ta'ala ya ce wa ja'ala minhum al-qirana Allah ta'ala ya sanya burwai a cikin su wal khanazira da kuma aladu wasu aka maida su aladu alade an ce waɗanda aka maida aladu sune waɗanda suka ce ma annabi Isa ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين سكت مناسو هل يستطيع ربك أو تكرا هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ko Allah yana iya ya sabkan mana da tebur daga sama cike da abinci ma'ida shine tebur kamar tabul din amma akwai abinci a kai yawa kala kala ga yanan nan nama ne soye nan dage-dage ne nan malku ne nan tsokoki ne kanana can an tace can tsuntsaye ne ga yanan dai kala-kala yanan tuwon dawa ne can tuwon masara can tuwon hatsi shinkafa nau'i na abinci ga yanan dai irin shi Allah yana iya annabi sa yake musu ittaqullaha in kuntum mu'minin ku bi doka Allah indai ku masu imani a abin da yake gagaran Allah to shikenan sai aka saukar musu da abin yadda suke so kuma suka yi ma Allah tawayi sai Allah mai da su ne sai Allah mai da su aladu sun yi tambaya Allah yana iya yi Allah ya musu Allah ya kiyaye wa abada taghut da kuma ba su bauta ma dagut wa huwa shaytan shine shaytan yake ce ma taghut wa kullu ma ubida min dunillah da dukkan abinda aka bauta ma wanda ba Allah ba shi ba na ce mimi ɗagutu gunki ɗagutu ne wanda ya kira mutane su bauta mai ɗagutu ne wanda ana bauta mai yayar da ya shiru bai hana ba shi ma ɗagutu ne mai aiki da dokar da ba ta Allah ba shi ba mine ne dokar ɗagutu ne shi ma ɗagutu ne ba huwa ɗagutu saboda haka wannan ɗagutu ne ulaika al-madhkuruna bi hadhihi al-khisal al-qabiha wadancan wadanda aka siffanta su da wadannan siffofi mugaye sharrun makanan su ne mafi sharrin wuri su ne mafi sharrin matsayi mun gane ko min almu'minina daga mu'minai waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah mutanen da Allah ya mera su abin nan dabbobi sakamakon me Allah ya fushi da su Allah ya dauke musu albarka Allah ya nisantar da su ga rahmar shi kaga wannan ya nuna Allah ba ya son su saboda ba su yin abin da Allah ke so to su suka fi sharri daga muminai alladhina rahmatullahi waɗanda rahma Allah qaribun minhum tana kusa da su rahmatullahi qaribun minal muhsinin rahma Allah tana kusa daga mutane masu kyautatawa kuma ranar lahira Allah zai musu kyakkyawan sakamako da gidan aljanna saboda mi li'annahum saboda su akhlasu lahu dina sun tsarkake addini ga Allah shi kadai ba su bauta kowa sai Allah wannan nau'in mala yace wannan nau'in min bab istimali daga baban amfani da af'al tafdhil af'al na tafdhil Allah yace sharrun fi ghairi babi ba cikin baban shekau yawa laraba suna amfani ne da shi akan kwatanta wane da wane wane ya fi wane ba kaga ai amma haushe ya ce ina allan gami ma yawa da mumini da kafir ya kaga ba a gaba su a faman kana muminan kaman kana fasikan la yastawuna ba su zama daya a faman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq kaman huwa a'ma kaga wanda yadda cewa abin da aka saukar da shi daga Allah malicinka shi ne gaskiya yana zama kamar wanda yake makahu ba su zama ɗaya makawa na wurin shi ne kafiri mushriki arne wanda bai ba da gaskiya ga Allah ko ba ka ba fa najalul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun za mu mai da musulmi na kwarai masu mika waya ga Allah kamar mujrimai ɗan ta'adda kangararru waɗanda suka ji ba da gaskiya ga Allah za su zama ɗaya to kenan laraba suna amfani da sharrun makanan ɗinnan. ce wane ya ɗara wane idan an kwatanta su to kuma ba yadda za a zuwa hada mumini da kafiri har a ce ma gare mumini da kafiri mawaki na cewa alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amba min al'asa baka ganin takobi ana rage mata daraja idan aka kwatanta ta da sanda a ce takobi ta yi sanda kai kai kaga rena takobi sanda tana da kai ne haka da kai to saraka duk lokacin da za saraka nan an yi amfani da sharrun makanan ba wurin shi yadda laraba suke amfani da shi ba muna ganewa ko wa kadhalika qawlu wa kama fadan Allah subhanahu wataala da yace wa adallu an sawa'is sabil kuma sun yi bacewa daga tsakiyar hanya ai wa abadu an qasdi as-sabil wato sun bi nisa daga hanyar da ta dace su bi mana su da ma basu ba hanyar ba ma mumine kuma sun ba hanyar da Allah ta'ala yake cewa kullum mu roke shi idan sura kaga zai shi wani kuma sai ya ce ayan mu ta yamma za ta ya zandar kuma yake dawowa gaba zai je kamar mutum ya gaba sai ce ya mai zaya wani kuma ya mai tahi kaga shi sai ya je shi kuma wannan ba zai je ba don haka kwatanta su aka ce wanda ya gaba zaya zandar sai ya riga wanda ya yamma zuwa zandar kaga ya mulakanta wanda ya gabas yawwa ba ma kwatanta saboda shi zuwa zaya wannan kuma ba zai je ba har abada ba zai je zandar ba yawwa an kaga ya je wani sai can bakin ruwa daga nan ya ketara sai amurka ya yi yamma shi kenan ba shi ba ganin zandar har abada to saboda haka musulmi sun bayan Allah su kuma kafirai da ba ba su bayan Allah subhanahu wataala ba kaga ba a kwatanta su kuma Allah subhanahu wataala ya zo da waɗannan kalmomi ne saboda mai gurguso fahimtar mu da hankalin mu dan mu gane cewa mumini ya dara kafiri wanda ya bada gaskiya ga Allah ba ɗaya yake da wanda yake bada gaskiya ga Allah subhanahu wataala ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa idza ja'ukum qalu amanna kuma idan sun zo wurin ku sai su ce mun ba da gaskiya nifaqan saboda munahici wa makran kuma saboda makirci saboda zagon kasa saboda zo su kullama mu'minai wata makarkashiya sai su ce mun ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala wa hum qad dakhalu alhari kuma su sun shigo mustamilina alal kufr suna dauke akan kafirci wa hum qad kharaju bihi kuma lokacin da za su hita daga wurin masu imani suna hita ne da kafirci mana da kafirci suka shigo kuma da shi suke hita wa madkhaluhum wurin shigar su wa makhrajuhum da wurin hitar su bil kufr duk da kafirci domin imanin da baki yake faɗi amma cikin zuciyarsu menene shirka ne da kafirci da tawaye ga dokan Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya faɗa farkon suratul baqara wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan sun gamu da masu imani sai su ce mun ba da gaskiya wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustajibun idan kuma suka wofanta zuwa ga shaidanunsu sai ce muna tare da ku mu muna ma wadancan izgili ne kawai Allah ya ce ya sadiq bi wa yamduhu fi uyanihim ya'mahun ban san ba zuwa wurin masu imani ne imani ba imani shine ka yarda da abin da masu imani suka yarda da shi ko baka zo wurin su ba baga annabi ibrahim shi kada ya bauta ma Allah ba kuma sunan shi wa ba wurin wanda yake zuwa saboda ba irin shi kadai ne kuma Allah ya kira shi da umma duk wanda ya rike gaskiya to al'umma ne da dalilin wannan aya domin ya tsaya ya rike da abin da al'umma za su iya rikewa ya tsaya matsayin al'umma masu tarin yawa kuma ya yi jihadi ya yi ƙoƙari ya yaƙi mutane zuwa ga su bauta mu Allah subhanahu wata'ala ba la sharru shin akwai mafi sharri min haula'i daga waɗannan wa akbahu halan minhu akwai wanda yafi mugun hali kamar waɗannan kafiran waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da irin wannan jarabawa ya bai da su halittu waɗanda suke dabbobi ne kuma dabbobin makaskanta? Birimi ake ce mashi. Akwai wani abu kalma da hausa ake mabiri. Me suke ce mashi? Ha? Biri mara kunya a kawata kalma. Nam? Ya yi kama da? Biri ya yi kama da mutum. An girmama shi aiki. wannan in kaga wani abu ne kuma sai ya bada ka sai haɓa buri ya yi kama da mutum akwai kalmar da suke gaya ma buri ba wanda yake iya tuna ku ba shi kenan tunda ba karatun buri muke mu ci gaba da karatu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah subhanahu wataala kuma shine mafi sanin abin da suke koyewa wa yujazihim bi amalihim Allah zai saka musu da ayyukan da suka yi a duniya khairiha alherinsu wa sharriha da kuma sharrinsu duk abin da ka aikata duniya mai kyawu ko mara kyawu Allah zai saka ma da shi kaman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki ko ya yake alheri zai ganshi ranar alkiyama wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata sharri ko in dai bai tuba ba to zai gaishe ranar kiyama in ataina biha koda ya kasance kamar girman kwayan hatsi ne ko ƙasa ga kwayan hatsi mutum ya aikata alheri ko sharri Allah ce sai mun zo da wannan abu wa kafa bina hasiri mun yi sama zaman to masu hisabi sadaka mu kiyaye mu yawaita aikata alkhairi mu nisanci aikata sharri domin Allah subhanahu wataala bai barin abin da muka aikata matukar dai ba mu tuba ba sai ya zo mana da shi ranar alkiyama Allah sa Allah ya zo mana da alkhairi ya bi mana sharrin da muke aikatawa thumma samarra ta'ala sanna Allah ta'ala ya ci gaba yu'addidu ma'aibahum yana zano aibubbukan su yana kilga masa aibin su intisaran li qadhihim dan ba da goyen baya wato ga sukar da suka yi fi ibadil mu'minin dan taimakon mu'mine ga sukar da suka mu'mine a cikin mi bayan Allah masu imani Allah ya ci gaba da kidaya mana sharrin alil kitabi wa qala sai Allah ta'ala yace wa tara kaseeran minhum kuma zaka ga da yawa daga cikin su ay min al yahudi daga cikin yahudu yusari'una fil ithmi wal udwan za ka gansu suna ta sauri suna ta gaugawa a cikin zunubi da kuma wuce iyaka ai yahrisuna za ka gansu suna kwaɗayi wa yubadiruna al-ma'asi kuma suna gaugawan aikata saban Allah al-muta'alliqa wanda tara ta yi fi haqqil khaliq a cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala akwai saban Allah wanda ya shafi haƙƙin Allah akwai saban Allah wanda ya shafi haƙƙin bayi yin zina haƙƙin wane ne saban Allah ne wanda ya shafi haƙƙin wa haƙƙin Allah yin sata haƙƙoƙi ne guda biyu akwai na Allah akwai nawa shan giya haƙƙin Allah ne shi kadai kawai domin kai kadai ka bulbula abu ka sha yawwa to za ka gansu suna ta gaugawa aikata saɓannin Allah waɗanda suka rataye da haƙƙin Allah subhanahu wataala walaudwani da kuma ƙetare iyaka alal makhluqina akan waɗanda suke bayan Allah kai mu'amala da mutum kamar wayo ka ki biya yanzu direban ka ne yana tuka ka cikin gari ko kuma da yanzu ka balaguro yana tuka kai kaka da inda zaka amma kuma wata ba a biyan shi sai an gama mai wata uku sai a baya na wata daya kullum haka ake ta yi har sai ya bar aiki kuma in ya bar aiki zai bar aikin shi nan gidan ba yadda za saboda ba inda za kai kuka a saurare shi sai inda za kai kuka ka yi karin shi ko baka yi karin Allah ba Allah ya kiyaye ko kuma jima mutum ciwo ba da haƙi ba da gangan ko kashe mutum ko ka zane mutum ko ka bashi kashi ko ka bare shi ba da haƙi ba saboda ba iya ramawa duk wannan ta'addanci ko ka rushe mu mutum gida kamar yadda Yahudawa suke a Falasɗin gasu nan suna ta'addanci akan bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba a zo yanzu gidajen da suka rusa cikin shekarun na uku sun yi gida dubu ɗari kuma gidaje ba irin namu ba ba gidaje masu rauni irin namu ba gidaje ne waɗanda duk duniya sun amsa sunan gidaje duk duniya ko ina aka yi wannan gidajen gidaje ne ba irin gidajen mu ka san mu gidajen mu na Afirka ba ba a yin su ko ina sai nan mu kullum abubuwan da muke to ai yanzu ba mu cimma duniya ba su kuma laraba da abin da za su yi to irin na wanda duniya ke yayi ne suke to gidaje ne waɗanda su amsa sunayen gidaje to an zo an rusa ya dubu ɗari wani gida ya kai hawa ishirin wani ya kai hawa talatin an rushe shi kuma da mutane ciki ba ruwansu taron za su halbi gidan duk ya wace gaba ɗaya da yara da mata da tsofaffi da marar lafiya duk suna cikin wannan gidan abin da ya sha masu kai a ga wannan ta'addanci ne akan mi ta'addanci ne akan haƙoƙin bayan Allah to sun hada guda biyu ga rishin ladabi ga rishin biyayya ga Allah subhanahu wataala sa'annan kuma wurin mu'amala da mutane ma nan sun ci haƙin mutane to Allah ta'ala ya ce zaka ga da yawa daga cikin su aikin su kenan suna ta gaugawa a cikin saban Allah da kuma shiga haƙƙin bayan Allah ba tare da haƙƙi ba wa aklihim suht Allah ta'ala ya ce kuma ga suna cin haram wasu malamai suka ce as-sutu shine mi wato shi ne rashwa cikin hanci suna kallon ka ba za su ma magana ba sai ka kare ka durkusar da kasan ya shaƙo ka ko kuma ku yi ta murna dan mitin da farin ba a yi ba da gangan suke yi yana ɗauka yana ba su kudin ƙasar ku yake ɗauka yana ba su ajiya sai ya kare su ce to ina ka samu wannan kuɗin tun lokacin da ya ba su zubin harko sai su ce ina ka same su mai da inda suna kishin mu inda da gaske suke mai da ma ƙasarka ƙasarka ta yi kowa talauci a sai ka kwalkwale kuɗin ƙasar gaba ɗaya ka kwashe su ka durkusar da tattalin arzikin kasar ba madawa ba inda za a kamawa wani ya zo sa'an nan sai su tona asiri to kaga kenan su ma cin haram suke kuma wannan dukiyar da ka ba su kenan ta zama tasu in ka yi magana sai ya ba ta ka bace a maida ba yan kasar ka dukiyar su ko ba a maida ba to Allah ya ce wa kalimu sut allazi wal haram suna cin as-sut wanda shine mi haram wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ce kullu lahmin nabata bi sautin huwa fi nar duk tsoka wadda ta ciro cikin jikin mutum daga ainihi shuhs wanda Allah ya faɗa nan wa agli busud wanda Allah ya ce fa huwa fi nar yana cikin wuta Allah ya kiyaye falam yaktafi Allah ta'ala bai tsaya ba bi mujarrad al-ikhbar da bada labari tsantsa annahum yaf'aluna zalika cewa suna aikata wannan ba hatta akhbara sai da Allah ya bada labari annahum yusari'una fi cewa suna ta sauri suna ta gaugawa a cikin aikata saban Allah da cin haram din ta gaugawa suke wa hada yadullu ala khubthi wannan magana ta Allah tana nuna cewa lalle waɗannan mutane mugaye wa sharrihim kuma wannan yana nuna akan sharrin da ke gare su wa inna anfusahum cewa lalle rayukan yahudawa majbulatun an halitte su ne an ɗabi'ance su ne ala hubbil ma'asi akan san saban Allah wa zulmi da zalunci kawai haka suke ɗan ta'adda ne kawai yahudu babu abin da suke ban dami ban da saban Allah duk wani saban Allah suke kirkiro shi duk wata tasha da za a yada badala a yada shigantaka da saban Allah da cin mutunci suke kirkiro wannan tashar in sun tsaya ta kuma kai suka dawo da ita ba shikenan an wuce abinda suke yayi shi musulmi za ya yayi musulmi lalatacce Allah ya kuma da lalacewa hada wa hum yad'una li anfusihim al-maqamat al-ali al-hali kuma su suna kira makan su cewa suna da matsayi madaukaki Mana su mutanen kirki ne su mutanen kwarai ne su ne bayan Allah na kwarai su ne makusanta Allah subhanahu wataala haka suke nunawa Allah ya ce labi sama kanu ya amalon Allah ya ce lalle tir Allah wadara abinda suke aikata abinda suke aikatawa yayi muni wa da fi ghayati dhammi lahum wannan magana ta Allah ta tabbata a cikin mai matukar zargi gare su wal qadh fihim da kuma suka a cikin su cewa ba mutanen kirki bane ba mutanen kwarai bane duk wata shegantaka kuma duk wani fara da ake duniya suke bayin shi ko ba haka ba hatta bankunan duniya gaba daya duk karkashin su suke cewa dole sai an yi mi yawa dole sai an ci kudi da ruwa sun san kudi cin kudi da ruwa baya da kyau amma ba za su yarda su bi doka Allah subhanahu wataala ba rubuce ke cikin littattafan cewa cin kudi da ruwa baya da kyau ba wani abu ne halattacce ba kuma suna karantawa kuma suna ganin dan sun ki yin aiki da abin Allah ba abin da za ya musu yahudi ke da akwai taurin kai Allah kiyaye mu daga sharrin su sai Allah ta'ala ya ce laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbab dan menene rabbaniyawa wadancan wadanda Allah ta'ala ya ce suna aiki da at-taura malamai wadanda suke karantarwa waɗanda suke koyar da mutane addini su ne rabbaniyawa wal ahbar da kuma manya-manyan malamai rabbaniyawa su ne masu da'awa masu koyarwa al ahbar kuma su ne manya waɗanda suna zanne masu fatawa dan mi ba sana su ba an qaulihimul isma daga muguwan magana ta saban Allah da suke mai zunubi wa aklihimus suhta kuma da cin haramun da suke dan mi ba sana su ba ai abinda Allah yake nufi hal la yanha da kyauta da ilimi da hikima Allah ya baka ilimi kuma ya baka hikiman koyar da wannan ilimin da watsa shi ko ba haka ba ba kowa ne Allah yake hada mai biyu wani sai Allah ya bashi ilimi ba da hikima wani sai Allah ya hada mashi biyu wani Allah ya bashi hikima ba ilimin ya zo yin dabarun shi yan wani shi sai ka kun gane amma watakila cikin ku akwai wanda sun ma dara shi sun yi shi iya karanta aya daidai sun yi shi iya karatun qur'ani sun yi shi har da qur'ani amma ba su da irin dabaru da wayo da ke gare shi da azanci yutil hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira Allah yake ba wanda ya ga dama hikima duk wanda Allah ya bashi hikima Allah ya bashi alkhairi mai yawa to malamai wanda duka Allah ya tattara musu ga ilimi ga hikima hikima shine wazo shay fi mawdi aja abu cikin wurin shi muna ganewa hikima shine wato idan ka je ga gari ka tambayi me matsalar garin matsayinka na malamin kana so kai wa'azi kana bako kaka je ka dauko matsalar garin ku babu ita can garin ka ce sai kai magana ta babu hikima ciki yau ka bar marada na wani rikici ma da ba ai sai ka je ka masa magana rikicin maradi ina ruwan sa da shi kai masa magana rikicin garin su mana to shine hikima to yau abinda da yawa daga cikin malamai masu karantarwa masu kiran mutane masu wa'azi ba su gane ba kenan su dauko matsalar wani wuri ta wuta can wasu shekaru sha biyar sha shida da suka wuce wani mutum ya taba zuwa da wa'azin kasa ta shi ta wa'azi kan kiristoci ita yi wajen awa ɗaya da rabi masu mufida da asuba da ya ƙare ya zo zane hitaci mala ku ba ku azin kiristoci nan na ce ba mu da su mutawa su kiristoci ba mu da su ya ce don nan daban da kake mutane sun gashi ko kai zama adiban mata adibar makon adiba wani littafi aini za adiba ba mu da wannan matsala in kuna da ita can garin ku ya ce amunan na ce din musulmi ne ko da ka shigo kaga coci ya ce a nace to kuma sai a yi ta magana kirista ba mu da su magana kansa yana da kyawu a tunatar da mutane domin Allah ma ya tunatar cikin Qur'ani wurare da yawa amma zo a yi ta magana a diba littafi kaza a diba amma cewa yake in akwai wani cikin su zo a yi mukabala da shi bai san mutu wannan rikicin ba mu da shi nan ba ba mu da su cikin buhu ɗaya na hatsi ƙwara ɗaya ce wanda ba musulmi ba Nijar duk waɗannan ƙwarorin hatsin gaba ɗaya duk musulmi ne kuma saboda ƙwara ɗaya sai a ta tashi hankali ta ɗin wanda ba su dace ba. To hikima kenan. Allah subhanahu wataala ya baka ilimi kuma ya baka hikima. To dan menene waɗannan malamai da Allah ya tattara musu waɗannan kyaututtuka da waɗannan baiwa? Allah subhanahu wataala ya ce dan mi ba sane su ba anil ma'asi daga saban Allah. Allati tasduru minhum. Saban Allah da yake hitawa daga wurin su. Li yazula ma indahum min al-jahli domin abin da ke tare da su na jahilci ya kau da zamanto babu shi wata kuma hujjatullahi alayhi domin kuma hujjan Allah subhanahu wata'ala ta tashi ta yi tsaye a kansu Allah ya tsira musu hujja saboda mi kar su zo su ce ai ba a gaya masa ba dama ana wazi ne ana tunatarwa ne saboda mi kakkace ba a gaya maka ba kakkace baka sani ba kakkace baka shi ba kakka yarda kana cikin garin da ana wa'azi ana tunatarwa ana koyar da addini kamar zuwa in ka je yankan hujja amma baka ji ba an yanke maka hujja in ka ji Allah zai cewa ka ji dan me baka yi ba in ka ki zuwa kuma Allah ce ba kana ji ba kana ji ana wa'azi ana karantarwa ana fadakarwa ana koyar da mutane addini ba za ka ji ba amma da ka ji kide-kide da ka ji an kada duma ko kan zakai kan ta ana sai ka gagga mutum wurin ko da ka ji gitar ya ware ƙara sai ka ta yi ko makano na addini sai musulunci ya kai da kaji ana cewa Allah ya ce annabi ya ce baka je ba ka shirya mu wannan ranar alkiyama in ka ji sai Allah ya ce to da kaji kai aiki alimta fa hal amilta ko Allah ce me ne da alkhairi ko ba haka ba wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ya ce cikin ku a samu waɗansu mutane waɗanda suke kiran mutane zuwa ga alkhairi suna umarnin mutane da aiki mai kyau minkum Allah ya ce daga cikin kenan kaga ba kowa ke iya umarni da aiki mai kyawu ba sai wanda Allah ya ba ilimi ko awwa to malamai wajibi ne su yi umarni da aiki mai kyawu wa nayhum da kuma hana mutane daga mugun aiki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya ce ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun fi kowa alheri wurin Allah saboda mi kuna umarnin mutane da aiki mai kyau kuna hana mutane daga mugun aiki su malin kitab Allah ta'ala ce laisu sawa'a min alkitabi ummatun qa'imatun ba dai kuke ba cikin alil kitab ma ko wasu bangare waɗanda suke suna tsaye da al'amarin Allah karshe Allah ce yamuruna bil ma'ruf wa nahuna anil munkari wa yusari'una fil khairat walaka minas salihin suna umarni da aiki mai kyawu kuma suna hana mutane daga mugun aiki saboda haka wajibin malamai su ce mutane su yi abu mai kyawu su hana mutane duk abin da suka ga mai kyawu ne su ce mutane su duk abin da suka ga mutane suna yi wanda baya da kyawu su hana mutane tun daga abin da yake rushe tauhidi da abin da yake rushe sunna da abin da yake rushe da'a ga Allah subhanahu wataala duk wani sabon Allah duk wani abu wanda yake shaidanci ne shegantaka ne sakarci ne Allah ba ya san shi to wajibi ne malamai su hana mutane aikata shi duk kuma wani abu wanda yake alkhairi ne abu ne mai kyau ana samun lada ana samun aljanna Allah ya alkawarin gida aljanna da shi to wajibi ne malamai su umarci mutane da shi wajibi abu ne da Allah ya daura musu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari mu'mina haka suke maza da mata suna umarni da aiki mai kyau suna hana mutane mugun aiki wa an yubayyinu lahum at-tariqa ويرغبوهم في الخير su kwadaitar da su a cikin aikata alkhairi alkhairai suna nan barkati akwai sadaka akwai tausayi akwai taimako akwai kulawa da iyali akwai yalwata ma iyali akwai dole ka ci da iyalinka kuma akwai yalwata musu kuma haka ba dole iyalinka su ci su koshi wannan dole ne amma yalwata musu dole su ci nama wannan ba dole bane amma Allah ya baka in baka basu ba za ka ba Allah ya sa kana iya basu nama kullum ko kana iya basu nama kullum bayan kwana biyu ko uku to malamai sai su kwadaitar da da kaje kana shagali cikin gari ka bar gidanka cikin ainihi wahala ka bar gidanka cikin kunci da damuwa to duk abin da za ka yi ka fara da gidanka shine mafi alheri sa'an nan ka yi ta waje kai da yalwata mai iyalinka ba sai sallah karama sallah ba baka yi musu dinki ba in Allah ya sa kana da me za ka yi da kuɗin suna da bukata su shiga su yi ta sa kaya masu kyau kayan nan suka sawa za ka gani kai za ka gani ka ji daɗi da suka bar matanka cikin mawuyacin hali matarka tana tambayar ƙaunarta da Allah wannan kayan da ta sa ta ga sun yi wata da Allah ta ba su ta ba shi su da Allah ba na wannan kayan kaga ai yanzu kin wata da dinka su to da kin san mu sai sallah sallah ake mu dinki to malamai sai su kwadaitar da mutane akan mi kyakkyawan zamantakewa mutane su zanki zama da iyalin su suna ba sha'a da iyalin su suna yi rana a rerewa da iyali shikenan ba ruwanka da gidanka sai dare ya ka shigo gida kayi majalisa ka cika dare sai sha biyu ka dawo gida kuma da saya ta yi ka bulle ka ta heka iyalin karabansu da ainihi fara'aka da walwalarka tare da su sun tana amari wannan alheri shine ka zanna da iyalinka ka zan ki bada ko da awa ɗaya ce kana cikin gida iyalinka suna ganin ka suna jin daɗi in sun gama bayan shayi kana wanka sun san ba inda za ka zanna za ka yi cikin gida a kan gama ce yana wanka to hita za yi gani su ma an koya masu kama macen kaga tana wanka ta saka to ga yaro na ta kuka ba mu sai an taide ne ya san ba zaman gida za a yi ba in zaman gida za a yi kajan kajan ake zannawa ana warin hamata ana warin dauda saboda in ta yi wankan wa za a gani in ta sa kayan masu kyau wa za a kalla wa za a yabawa wajibi ne malamai su kwadaitar da mutane akan alkhairi wa yurhibunahum min ash-sharri su tsawatar da su daga sharri duk abin da za yi da kyawu to su za mutane su rabu da shi domin Allah ta'ala bai san wannan abu Allah ya ce labi shalalletir da ma kanu yasna'un abin da suka zama to suna aikatawa yahudu Allah ta'ala ya raba mu da aikin yahudawa Allah ya kare mu daga kwaikwayon su da koyi da su abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yahi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama masu yawa masu albarka waɗanda za su amfanin mu ya Allah Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci Allah ka raba mu zaman maza da zaman kashe wando ya Allah marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadin su ya Allah Allah ka sa jarabtar su da kai da rishin lafiya ta zaman to kafara ce a gare su ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kare mana su ya Allah daga sharri da makircin da ake kulla musu ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka tsare kasan nan ta mu ya Allah Allah ka sa mu zama tsinciya madaurin ki da ya Allah domin mu samar da kyakkyawan yanayi a cikin kasan mu ya Allah matasan mu waɗanda ba su samu aiki ba Allah ka ba su aiki ya Allah waɗanda suke so ci gaba da karatu Allah ka taimake su ya Allah Allah ka sa su karanto abin da zai amfane mu ya amfana addinin mu da kasan mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka dinnan namu ya Allah harkokin kasuwanci sun kwanta ya Allah ka tada su ya Allah da yawa sun mutu Allah ka raya su ya Allah da yawa babu su Allah ka kawo su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah kambanin nuka da yawa da suka mutu garin nan namu Allah ka raya su ya Allah Allah ka farfaɗo su ya Allah Allah mutane da yawa sun rasa abin da za su yi Allah ka gwada musu abin da za su yi Allah mutane da yawa jarin su ya kare Allah ka ba su jari mai albarka ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka tausaya mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin